الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الناس فإننا في هذه الأيام ندج أبواب عام دراسي جديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله علينا وعلى المسلمين عام خير وبركة وعلى المجرمين والكافرين عام ذل وهوان إن الناس في هذه الأيام يستقبلون نشاطهم فيا ليت شعري ماذا أعد لهذا العام أيها الناس إنني لا أدري إلى من أوجه خطبتي هذه هل أوجهها إلى العموم أو أوجهها إلى أصناف معينين إنني أقول إن أحق من أوجه خطبتي هذه إليهم ثلاثة أصناف من الناس المعلمون والمتعلمون وأولياء أمور المتعلمين وأحب أولا أن أخاطب المعلمين بأنني منهم وأمارس مهنتهم أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى التلاميذ إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام التلاميذ حتى لا يقع أحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى التلاميذ أن يكون المعلم قويا في علمه وملاحظاته وإن المعلم إذا لم يكن له وإن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فتنحد صدره في أعين تلاميذه وإن أجاب بالخطأ فلم يثقوا به بعد ذلك وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه إذا لا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر فالمعلم عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب بكل سهولة وطلاقة وإلا فإنه لا يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة الارتباك أو الخطأ أو الانتهار وكل ذلك منافي الآداب التي ينبغي أن يكون المعلم عليها وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام التلاميذ فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أحسن الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلاب فيما ألقوه عليهم سابقا فيما ألقاه عليهم سابقا يكون على صلة بالماضي ويعلم أن هناك متابعة من المعلم أما أن يأتي ويقرأ عليهم الشيء قراءة لا يدري من فهم ومن لم يفهم ولا يناقش فيما مضى فإن هذه الطريقة طريقة عميقة جدا لا تثمر ثمرة ولا تنتج نتيجة طيبة وإذا كان على المعلم أن يجتهد في الأمور العملية تحصيلا وعرضا فعليه أن يجتهد في الأمور العملية التعبدية عليه أن يكون له حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى تلاميذه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوس التلاميذ وعلى المؤلم أن يظهر أمام تلاميذه في المظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل فإن التلاميذ ربما يتلقى من معلمه فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهورة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادة التلاميذ واتجاهاتهم إن على المعلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي من ولاهم الله تبارك وتعالى عليه من التلاميذ وأن يحرص غاية الحرص على أن يمثل أمامهم بالآداب والأخلاق حتى يكون قدوة صالحة ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من أمل بها إلى يوم القيامة فيا من حملتم أمانة التعليم والتربية لفلادة أكباد المسلمين اتقوا الله تبارك وتعالى فيهم واعلموا أنكم مسؤولون عنهم أمام الله تبارك وتعالى فكونوا خير قدوة لهم ومثلا أعلى في الخلق والاستقامة واعتنوا بتربيتهم تربية إسلامية صحيحة فأنتم مربون قبل أن تكونوا ملقنين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa sanin kowa ne cewa a ƙasanmu a yanzu tuni ‘ya'yanmu sun riga sun koma makaranta bayan hutu na wata uku da suka sha ko wani abu makamancin haka tuni a yanzu a makarantu na zamani ɗalibai sun riga sun koma a runhunan karatu kuma inda aka sake sabuwar ɗaukar himma ta karatu wadda wannan shekara muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shekara ce wadda take ta alkhairi shekara ce ta albarka shekara ce ta ci gaba da karatun 'ya'yanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta ta zama shekara ce ta kaskanci da wulakanci da kafirai da duk masu neman musguna ma addinin musulunci ya yan uwa musulmi gashi muna farkon shekara ta fara karatun 'ya'yanmu sai dai kash ba mu san ba yaya wannan shekara ta karatun 'ya'yanmu za ta kasancewa bayan sanin kowa ne cewa shekarar da ta shuɗe aka ce 'ya'yanmu na garin maraɗe duk wani mataki na karatu su ne darne maraɗe ita ce baya shekarar da ta shuɗe duk karatun da aka yi to ba mu san wagga shekarar ba an kama jiki a haita daga cikin wannan sahu ko ko a a yaran za su ci gaba da zama da ƙiƙai ko ko za a ci gaba da zama kullum mu muna darne ƙashin miya wanda kuma kasancewa a ce wai mu ne baya abu ne wanda ko an ki ko an so abu ne wanda zai ma al'umma illa nan gaba ko da an zo wani mataki an raba makamai kuka yi magana sai a ce ku da shekara kaza ma yaran ku ba su yi karatu ba ba ku da ta cewa kenan dole ya zamanto a ɗauki mataki yaya za a yi hita daga cikin wannan sahu na baya yaya za a yi magakan mu cewa muna cikin sahu na gaba gaba ya ƴan uwa musulmi idan muna son karatun ƴaƴan mu yayi inganci idan muna son ƴaƴan mu su samu ingantaccen horo bangarori ne guda uku dole sai sun gyara yaran mu za su samu karatu mai kyau waɗannan bangarori guda uku idan ba su gyaru ba idan ba su zamna suka yi shawara ba suka tattauna aka ga miye matsala a magance ta babu yadda za a yi 'ya'yan musasun ingantaccen horo ɓangare na farko ɓangaren malaman makaranta ɓangare na biyu ɓangaren su kan kansu yaran ya zamanto suna son karatun in ba su son karatu wane tsari za mu hidduwa don mu tusa masu son karatun a cikin sukatansu ɓangare na uku ɓangaren masu kula da lamurran yaran tun daga iyaye har hukumar makaranta ha hukumomi da jami'o'i masu kula da tsarin karatu waɗanga ɓangarori guda uku muddin ba su so karatun 'ya'yan bai inganci ba babu yadda za a 'ya'yan mu samu ingantaccen horo ɓangare na farko shine malamin makaranta sai dai abin takaici da bayan haushi da kaico lokacin da yaranmu ba su yi ingantaccen karatu ba sai a rasa waye wanda za a ɗaukar laihi a labtamuwa sai malamin makaranta kai ka ce malamin makarantar shi ke da ikon ya hwahai kwakwalwar yara ya tsatsaga ta da karatu ya ɗinke ya ce su tashi ta hiyarsa gida idan aka ce yara ba su yi karatu ba wala Allah ma shi malamin makarantar baya da laifi domin ya zo cikin lokaci ya ba yara ingantaccen horon da ya kamata a ba yara karatun da ya kamata a ba yara ya yi amma sakaci na su yaran da sakaci na iyayensu da sakaci na hukumomi shi yasa yaran sai ba su yi karatu ba amma za mu fara da malamin makaranta domin shi ne kanwa uwar gani domin malamin makaranta ya zamanto wata gada ce wadda wa in minkum illa wariduha babu wani wanda ya zama wata tsiya illa face sai da ya biyo ta hanyar malamin makaranta ko da muna ganin a yanzu malamin makaranta shine wulakantacce a cikin al'umma malamin makaranta shine wanda aka dauka au miskinan za mata raba wanda baya da kima baya da daraja wanda duk kasan nan za a mu kowa albashi ba tare da kowa ya sani ba amma lokacin da za a ma malamin makaranta albashi a baya hakkin ya duk duniya sai ta san za a biya malamin makaranta wannan duka baya daga cikin abin da zai sa shi malamin makarantar ya ji cewa shi wani yanki ne na al'umma ya ji cewa shi ma ɗan adam ne kamar kowa ya ji cewa shi ma za a baya haƙƙin ya yadda ya kamata lokacin da ya kamata a sirranta yadda aka sirranta da a ba wani da wani shi ma yana da kyau malamin makaranta a sirranta lokacin da za a baya haƙƙin shi amma wannan ya zo yana layi tun safe hamudi ce bai samu haƙƙin ya ba gobe ya dawo wanda yana daga cikin abin da ke hidda malamin makaranta son karantarwa ya hidda mai kwaɗayi na son karantarwa da amur ɗan abin baya da shi shi yasa bayan da za a ƴaƴan mu samu ingantaccen horo kenan laihi ka a ɗora ma malamin makaranta kaɗai amma tabbas malamin makaranta yana da gudunmawar da zai bayar wajen ƴaƴan mu su samu ingantaccen horo na daga cikin abu na farko shi malamin makaranta da zai karantarwa ya zamanto abin nan da zai karantarwa cewa ya san ya karanci wannan abin kuma ya iya wannan abu wannan kuma sai laihin ya dawo ga hukumomi masu ɗaukar malamai masu karantarwa ko da an ɗauki malami mai karantarwa jiya da shekaran jiya kuma yau sai aka zo aka ce bai iya ba an hidda shi wannan dai har yanzu mu muka yi amai muka lashi jiya da shekaran jiya ya koyar da 'ya'yanmu an san bai iya bane aka baya wakilcin karantarwa in ka an san bai iya ba aka baya to miye yasa aka ɗauka aka baya jiya da shekaran jiya kuma yau aka ce bai iya ba aka jaye shi kenan abu na farko idan ana son 'ya'yanmu samu ingantaccen horo malamin da za mu ba karantarwa shi ya zamanto ya ɗaya wannan abin da muke son ya karantar da 'ya'yanmu ya zamanto shi kuma malamin kamin ya shigo aji ya yi zamne ya karantar da 'ya'yanmu ya san cewa ya yi bita wannan karatun tun a gida kamin ya zo ya tsaye gaban 'ya'yanmu kamin ya zo ya yi tsaye gaban 'ya'yan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da malami ya shigo cikin aji ya shirya ya kimtsa ya yi duk nazarin da aka bata abin nazarin da ya kamata ya yi idan ya shigo gaban almajiran shi idan ya shigo gaban ɗaliban shi za ka jin malami yana jin cewa yana cikin aminci yana cikin yarda da kanshi ya yarda da abin da zai faɗi haka ne amma duk lokacin da malami bai yi nazari a gida ba duk lokacin da malami bai bi ta karatu a gida ba to za ka ga malami ya zo cikin aji shi bai gane me yake son ya karantar da yaran ba balantana yaran su gano me ake son a karantar da su to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata a ainihin malamin makaranta ya yi kokari ya gina kanshi akan wannan bangare malamin makaranta idan ya zamanto baya da ilimi cikakke na abin da yake son ya karantar to irin wannan ne sai kaga malamin makaranta kima shi da darajar su ta shi bai gaban almajiran shi domin har yaran sai kaga tsakankanin su suke tsakula juna sai a ce bari a tsakulo malamin makaranta sai a mai tambayar da an san bai iya ba daga nan wurin sai ya gigice ɗayan biyu ne ko dai ya ba su amsa bisa ga ƙarya ko kuma ya zage su ya wulakance su ya ci musu mutunci gobe kuma ba za su ƙara tambaya ba shi kenan mun riga mun yi asarar waɗannan yaran ga wannan karatun ko dai yaro ba zai shiga ba ko ya shiga hankalin shi ba ya karatun shi kan kan shi malamin makarantar ba ya tsaya karantar da abin yadda ya kamata domin ya riga ya san cewa yaran ba su yarda da shi ba ba su yarda da abin da yake karantar da shi ba a daidai lokacin kuma waye asara mu muka yi asara domin karatun 'ya'yanmu muka yi asara don haka wannan abu ne da ya kamata a nufin malamin makaranta ya malamin makaranta ana buƙatar shi ya zama to mutum ne mai haƙuri mutum ne mai juriya domin lokacin da za ka karantar da yara dole sai ka ɗauki haƙuri dole sai ka ɗauki juriya dole sai ka mai da kanka ƙasa ka mai da waɗannan yara a matsayin 'ya'yanka ne kai kuma ka ɗauki kanka a matsayin mahaifi ne mai tausayi mai jin kai zuwa ga 'ya'yan shi lokacin da malamin makaranta ya haka to a lokacin 'ya'yanmu za su samu ingantaccen horo a lokacin za ka jin yaran suna shauƙi da bege da son zuwa karatun wannan malamin amma lokacin da malami ya ɗauki karar tsana ya ɗora ma almajiran shi lokacin da malami ya ɗauki zahi lokacin da malami ya ɗauki mataki na ainihin alaƙa ya da almajiran kamar alaƙa annan musa da fir'auna to a lokacin bayan da za a yi yara su so wannan karatun nashi shi malamin ba za su kaunace ba hasali ma abin da yake karantarwa din sun ki wannan abin wannan ma da kowannen maciyar din da yake karantarwa kowannen subject din da yake karantarwa yaran sun kyamace ta daga lokacin kuma mun yi asarar waɗannan yara kaga wannan rashin haƙurin malamin makaranta sai ya jefa al'umma ta zamanto ainihin cikin halin wayo ne iyasu malamin makaranta lokacin da za a karantar da yara an so ya bi hanya mafi sauki wajen ya za a yi yaran shi gano abin da yake son ya karantar da su wanda wannan ko a tsarin karantarwa sababi ko kuma salo na tsurkut tadris an yarda da wannan bangaren yaya za a yi malami ya bi hanya ga hanya guda biyu wagga hanya idan malamin makaranta ya bita yara ba za su gano wannan karatun ba sai bayan minti goma wannan hanya idan malamin makaranta ya bita yaran ba za su gano karatu ba sai bayan minti bakwai to an yi ga mai karancin mintoci malamin makaranta ya bita don ya huta kuma almajiran nashi su huta amma in ya ɗauki wagga hanya mai dogon zango shi ya wahala yaran su wahala a ƙarshe kuma mai ɗan saurin fahimta ɗin shi ma an riga an rikita shi balantana ga ɓuna wanda shi ba ya ganewa ma sai an maimaita so bakwai shi wanda in aka yi so ɗaya so biyu ya gane lokacin da aka buwa ga doguwa hanya ainihin ba zai gane ba wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata malamin makaranta ya zamanto yana da wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ma malamin makaranta wajen 'ya'yan shi su so karatu almajiran shi zo karatu ya zamanto malamin makaranta mutum ne mai kula da bita abin da ya gabata a baya kan malamin makaranta ya zamanto abin da ke bukata ya awa ɗaya gare ni a wannan aji in shiga karhe takwas in hito karhe tara abin da ya dame shi kawai karhe tara ta yi maza ta yi ba shine wannan malamin makaranta wanda muke tunanin zai haifar mana 'ya'ya ya mana kwai ya kwanta wannan kwan ya kyankashe mana ɗana alkhairi irin wanga malamin makarantar ko ya kwanta kwai to wannan kwan sai dai ya da kwai ba zai haifar mana ɗa da ido ba amma malamin makaranta lokacin da yake bibita karatu na baya ya san amana ce da Allah subhanahu wataala ya dora mashi kuma duk yaron da ya san cewa malami yana sa shi a bita karatun baya zaka ga wannan almajiran nashi kamun su zo suna nazarin karatu amma wanda suka zan idan malamin makaranta ya shigo ba ruwan shi da na baya an gane ba a gane ba an ɗauka ba a ɗauka ba akwai mai rubutawa ba mai rubutawa akwai mai zuwa to za ka ga yaran su ma sun ɗauki karatun alaje manfu su ma yadda ta kamata su yi yadda malamin ya zo ba kimsi su ma haka za su wa makaranta ba kimsi a ƙarshe ka ga waye asara mu muka yi asara wannan mi idan aka samu sakaci daga malamin makaranta to malamin makaranta ya san cewa amana ce Allah ya dora mashi ba wai wajibi bane ba ko kuma wajibin shi kadai wanda ya ta'allaka akan shi kawai ya shigo aji ya shigo ɗakin karatu ya rata ta karatu ya zuba ma yara karatu sun gane ba su gane ba oho wa ya rubuta wa abba ya rubuta ba oho wa ya gane wa abba ya gane ba oho ba irin wanga malamin makaranta ake bukata ba malamin makaranta ana bukatar cewa yaya za a yi a kalli cikin ɗalibanka kaso mafi yawa a ga cewa sun gane aka samu malamin makaranta aka zo jarabawa yana da yaro hamsin da aka yi jaraba aka ce yaro hamsin din nan ba wanda ya huce dukkansu 0% suka yi wannan ke nuna cewa laihin ga malaman makaranta ne ba su ga yaran ba bayuwa a ce duka yaran dukkansu jakkaye ne ta kwalaye ne ba su iya komai ba yaro hamsin a ce kayi 0% wannan illar da aibin farkon wanda zai fara ɗaukar wannan abin kan ainihin mai kan ɗauka shine ainihin malamin makaranta amma kana da yara dole a sami yaran tsaka-tsaki a sami yaran ka kashi uku akwai kashi ɗai su sun gane ɗari bisa ɗari kashi na biyu su sun gane rabi ba su gane rabi ba kashi na uku ba su gane komai ba wannan ke nuna aikin malamin makaranta yana kyau amma idan ya zamanto ba wanda ya gane wannan ke nuna cewa malamin makaranta ya kalli aikin shi ba irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mabin sannan malamin makaranta ya zaman cewa ya yi tsaye gaban almajiran shi gaban ɗaliban shi a siffa wadda take mai kyau siffa wadda ta dace da ɗabi'u na addinin musulunci domin ɗayan musulmi kake karantarwa ko da an ce ƙasar layika ce mu waɗanda kake karanta da 'ya'yan nan ba layika ba ne musulunci ne addininsu to dole ne ka shige tsaye gaban yara a siffa da ɗabi'a wadda ta dace da addinin musulunci halaye nagari da ladubba nagari waɗanda suka dace ga addinin musulunci amma malamin makaranta ya zo ba ruwan shi gana hajjaja da shi malamin makaranta ya zo ya yi ta sun kuma ma yara zagi a cikin aji malamin makaranta ya zo yara na nan ya yi ta abubuwa irin waɗannan abubuwa tsakani da Allah ba ɗabi'u ba ne da halaye na ƙwarai wanda duk wanda yake da alaƙa da karantarwa ya san tabbas akwai waɗanda suna da wannan ɗabi'u da halaye wanda wannan shekara kaɗai akwai yaran da suka zo bana kaɗai da shiga karatu ranar farin za a ce maka malami ya shiga ya ta sun kuma masa zagi zagi kuma mummunan zagi wanda wai ba wai malamin makaranta ba wai ga dan tasha in yayi wannan zagin zai zama abin zargi balantana mutumin da ke bada tarbiyya kaga wannan aibi ne ga malamin makaranta duk irin laifin da yaro ya maka duk irin abin da yara suka maka bai kamata a ce ka zage su ba bai kamata a ce ka zage damtse da yara kanana wai ka zage damtse kana zagi duk mai ji wai ka kawo zagi ka yarba wannan yana nuna cewa kai malamin makaranta din baka cancanci ka karantar ba wannan aikin da aka baka an baka shaida zirni an yi shaida zir an yi zuko an baka kai baka cikin ahalin waɗanda za su yi wannan aiki amma malamin makaranta duk irin abin da yara suka maka ana buƙatar kada haƙuri idan abin ya kai mataki bai kai matakin zagi ba akwai matakin da aka aje wanda a tsari na hukuma ma aka tabbatar ka bi mataki kaza ka bi mataki kaza an ba za ka iya ba ka je da shi da hukumar makaranta amma zagi da wulakanci wannan ba shine abin da Allah subhanahu wataala ya dora ma ainihin malamin makaranta ba dole ne malamin makaranta ya zamanto yana da ɗabi'u da halaye na kwarai ya zamanto malamin makaranta ya nisanci wasu abubuwa waɗanda suke miyagu duk abin da zai sa ɗalibin shi ya mai mummunan koyi to yana da kyau malamin makaranta ya nisanci wannan abin misali malamin makaranta yana shan taba ya jarabci kan ya fitini kan da shaye-shaye to ka yi iya yadda za kai kai ka sha taba a gaban almajiranki amma kai co wani malamin makarantar ma almajirin shi zai ba kuɗi ya je so mai karanta ba wannan duka ba wajibi bane ba da Allah ya dora ma malamin makaranta wannan malamin makaranta ya yi kokari ainihin ya nisanci ainihin waɗannan abubuwa idan yana son karatun shi ya yi inganci idan yana son ƴaƴan shi su samu ainihin ingantaccen horo idan yana son ainihin ƴaƴan shi su samu karatun da ake so kuma ya je a gobe kiyama a gaba Allah subhanahu wataala ba tare da Allah subhanahu wataala ya kama shi ainihin da laifi ba malamin makaranta makaranta ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya sani cewa wannan aiki na karantarwa amana ce Allah subhanahu wata'ala ya dora mashi kuma gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi dangane da wannan amana da Allah subhanahu wata'ala ya dora mashi ya sani cewa ya karbi wani aiki ne mai muhimmanci wanda wannan aiki na karantarwa ko ba komi shine aikin da Allah ya zaban mu annabawa kowane ba annabi ko da ka samu wancan annabin yana da aiki yana da sana'ayi annabi zakariya annabi ya ce kaza annabi kaza annabi ya ce kaza amma ka sani babban aikin da aka san annabawa da shi shine ilmantarwa da karantarwa da wa'azantarwa da dora al'umma bisa turba ta kwarai da tarbiyyantar da al'umma to kai malamin makaranta sai ka san cewa wannan abu ne wanda yake ainihin yana da kyau wanda ya kamata malamin makaranta ya rike malamin makaranta ya sani cewa amana ce Allah ya dora mai kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dangane da wannan amana malamin makaranta ya rike karantarwa a matsayin aiki ne wanda yake alfahari da shi amma duk malamin makaranta wanda ya rike aikin nan na karantarwa a matsayin fa'in lam tajidu ma an fata yammamu rashin uwa ake uwar ɗaki to babu yadda za a yi wannan malamin makaranta ya ba mu ingantaccen horo domin shi kaddara ce ta riga ta ta sa ya samu kanya cikin karantarwa shi ba ya sa ya zama malamin makaranta kuma yanzu da yake samun kanya malamin makaranta ba ma ya sa a san shi malamin makaranta ne to irin wannan babu yadda za a yi yaran samu ingantaccen horo kuma irin wanga malamin abin da ya yi ka yi ta'adda Allah ya canza maka da wani aiki domin wannan amana ce kake ci ha'inci ne kake gobe kiyama kuma Allah subhanahu wata'ala zai kama ka amma malamin da yake ainihin nagari shine malamin da ya riki wannan amana ce ya riki wannan aiki aiki ne wanda yake alfahari da shi ya iya daga kan ya sama yadda kowane mai aiki zai daga kan ya yi alfahari cewa shi ma'aikacin gwamnati ne ya yi alfahari shi dan kasuwa ne ya yi alfahari kaza shi ma zai daga hancin ya sama ya daga kan ya sama ya yi alfahari da wannan aiki nashi to irin wanga malamin makaranta shine wanda za mu samu ainihin ci gaba a tsakanin waɗannan ainihin malamai malamin makaranta ya sani Allah subhanahu wataala zai tambaye a gobe kiyama ya yi amfani da wannan dama wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu ba wai kai malamin makaranta ba kawai ka zo ka karantar da yara shine aikin ka ko da kana karantar da yaran faransai kana karantar da yaran mat kana karantar da yaran pc kana karantar da yara kaza ka sani ƴaƴan musulmi ne kake karantarwa a zan ka samun minti biyar minti uku makamancin haka ƙasa da haka sama da haka kullum kana warewa kana ba yaran nan konsai ta rayuwa kana dora masu domin yaran nan su ba abin da ke gaban sai abin da shaidanin sai masa wahayi lokacin da kaga cewa yaran nan sun yarda da kai kuma za su iya su saurare ka ka tsaya ka karantar da su ko kai mushen gudu ne kana karantar da yara gudu da bare-bare da fada-fadi to ka yi ƙoƙarin ganin ka nuna ma yara tarbiyya ta kwarai ka ɗora yara nan bisa turba ta addini inda ya kamata a zo a yi biyu biyu kaka haɗa mace da namiji ka mai da sahun maza gaba baya sahun mata ka maido nan gehe ko da ba a kawo yanayin da muke cikin kasan bai ba mu damar yanayin gudun ba a raba maza da mata kai a ashinka za ka zama abin tambaya a gobe kiyama a gaban Allah kan wannan ikhtilatin da cakuɗuwa da ake samu tsakanin maza da mata ko da kana ganin kai mushan gudu ne wallahi gobe kiyama Allah zai tambaye ka domin ƴaƴan musulmi kake karantarwa ba ƴaƴan arna ba musulmai ne kake karantarwa a ƙasar musulmi musulmai suka ɗauko ƴaƴanka ƴaƴan suka kawo ma ba wai arnanci suka ce ka koya masa ba ko wani bariki a'a abinda ake so wannan guda-gudan ba iya yin gudun ne ba iya yin APS din ne ba iya yin tsallen ne ho so allangar ho allangar in ma mugu abu allangar ne ba iya yin dole sai a haɗa maza da mata wallahi tallahi mutane mu shiga tete mu wani abu muna ɗauka ya uzuri wallahi ba uzurin da Allah zai karɓar mana ne a gobe kiyama ka san mu yanzu galibi mu ke ba abu cewa kaza da lura ce ba wai musulunci ce ce mamu kaza da lura ba a mu ne da iya karatu mu kai ka ce ba abin da muka karanta a musulunci sai lalura da kali mutum na zance sai ya ce lalura da ka ko da abin da ba lalura ba ce ba mun iya mu canza da tsakankanin amma ba mu iya sai mu ce lalura lalura wallahi ba uzurin da zamu ba Allah bane a gobe kiyama sannan kuma ya ƴan uwa a ƙarshe 'yan uwanmu mata masu karantarwa su ji tsoron Allah su san cewa wannan amana ce Allah ya ba su yadda in kika je ba ɗabbe tun da sahe kin yi sammako kin je kin kama layi ya kamata a ce kuma lokacin da zaki ba 'ya'yan mu horo kuma a ganki tun da sammako kin yi sammako kin zo kin kama layi amma wannan dubarun ɗan director ɗinki bai ganki ba ɗin kwasaye ɗinki bai ganki ba wallahi ki sani Allah yana ganin ki kuma gobe kiyama zaki zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashi alkiyama wannan albashin idan kika ci ba tare da kin ya haƙƙin da ke da kai akan ki ba ki sani haramun ne kike ci domin galibi muna da wannan matsalolin galibi matsaloli ke mace da kike karantarwa matsalolin da muke tare da ke kina da congé maternité wannan bai ishe ki huta a shekara ba bayan vacancy ɗinki akwai congé maternité ɗinki duk wannan bai ishe ki ba zaka ga cewa yara na shiga ƙarfe takwas zaka ga malaman makaranta ta shigo ta aza ɗan son kakan daɗi saman tabul ta aza so ɗin loga saman tabul ta aza buwata ɗin lakire saman tabul ita ce malaman makaranta ita ce mai sai da kakan daɗi ita ce mai sai da kwakwameti ita ce mai sai da loga ita ce mai aikin yaro ya mata shashaf ita ce mai kaza in aka tare karasiyan da malamar wanga ajin da malamar wanga ajin da malamar wanga ajin a zo a kawo kujeru a haɗe a zamna wuri guda ana yi ta surutu ana hira sai ta samu wani yaro ta baya dan baton ta baya takarda duk wanda yayi magana a rubuta sunan ya ai ya kamata a buɗe list kuma duk wanda kuma bata shigo aji ba lokacin karatu a rubuta sunanta wannan mata su ji tsoron Allah wallahi dama galibi mata sun ɗauki abin ba wai don suna so bane ba wata ɗin za ta ce fekil za ta taya baɗa madarin za ta taya baɗar fekil tana iya ta yi kwana uku tana zuwa baɗar fekil ita kau ta riga ta an so fekil ɗin ta tun shekaran jiya in director ya kira ta ga mu har yanzu receiver bai zo ba wallahi gobe kiyama ke da Allah Allah zai maka hukunci ke da receiver kin dora mai laihin da ba nashi ba wannan duka ya kamata a taka ma wannan abin barki in ba ki yi wannan aiki wallahi ki bari ki aje wannan lakiran wannan amana da kika yi sun yi tsakanin ki da gwamnati aje je ki nemi tela ki ko baki iya ba ki fara koyo wallahi sai Allah ya sa miki albarka ga wannan aikin ki nemi ɗan firigo ɗinki kina sai da leman harinki da apollo ɗinki ya yi maki alheri kin sa halal kika ci amma wancan kin ki haramun kuma kin ci amana al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shine mataki na farko ya yan uwa idan muna son ƴaƴan mu samu ingantaccen horo idan muna son ƴaƴan mu karatun su yayi inganci dole ne malamin makaranta sai an ga wani tsari za a bi a giga cewa ya za a tsara malamin makaranta idan malamin makaranta bai so ba duk irin yadda gwamnatoci suka so a yi karatun azuzuwa an kawo ɗin tabulolin an kawo kayyuka an raba kaza an raba duk wannan abin da za a yi ba shi ne ba yaya za a yi a inganta shi malamin makaranta ɗin kuma ya yan uwa mu sani cewa babban inganta da za mu malamin makaranta fa ya za a yi malamin makaranta a ji cewa abin da ake ba ya ishe ya ɗauki mai lalurar shi in bai ishe ba babu yadda za a yi samu natsuwa kuma in ba ya samu abin nashi akai akai akan lokaci shi ma na an jefa cikin matsala to wannan ya yan uwa wannan shine mataki na farko daga cikin matakan da idan muna son ƴaƴan samu ingantaccen horo dole ne sai mun ga cewa ya za a inganta malamin makaranta idan malamin makaranta ya inganta to mun kasa dan ba na yadda za a yi ƴaƴan su samu karatu mai kyau Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa